dandalin VOA.
Dandalin VOA.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, wai shin waɗanne dalilai ke sa samari ko 'yan mata ke ƙwace ma abokansu abokan hira?
na fi ina da ra'ayina da wanda za mu sha wahalar mu tare ne bi ma mu gama makaranta tare mu samu aikin tare mu je jikin to kana ne na san halanka A'a, to a in dai ni ne zan canza saboda ni ma za ta iya canza min idan ta samu wanda ya fi ni.
in da mun sani ka wani abu na shi tabbas in na ga wani wanda ya fi shi zan zan wannan mana Ku biya mu domin jin cikakken shirin.
ni zuwa Jummai Abdullahi Umar ni dai abin da nake gani gaskiya sometimes mazan da suke ba da kala ka gane ban da abubuwan da muke gani akwai wani shirin da na kalli kwanan nan the same thing happened kawai da guda uku suka girma tare amma the third one always following a friend's fiancé ka gani kuma ba ta tashi wannan sai ta ga tabbatar na lokacin auren su ya kusa ka gani ko ba ta taba look for a on ba sai dai ta dinga bin na kawayen nata Wato ba za ta neman Ka gane? nata saurayin ba sai dai ta bin na ƙawayenta.
eh ka gani she have tried that almost two times ka gani sannan kuma the other friend ita ma su zo ta samu fiancé da za ta aura she have to buy him a white gold necklace sai ya ba shi kyauta shi kuma ka gan da ya fi ka sai ya ɗauki necklace ɗin kuma sai ya ba wata kuma ya gaya mata cewa kawar ki ce ta bani kyauta ka gane sai je sai ta je ta tambaye ya aka yi kika ba mijin saurayi na kyautan gold na necklace na abun hannu ba ba ta da abin da za ta ce kawai sai kawai ta tsaya tana kallon ta sai ta ce ya aka yi wannan wani irin namiji ne wannan ya za a yi a baka kyautar abu ka je ka kai wa matarka to ka gan shi bai ba da wannan dama ba ka gane almost gaba ɗayan mazan kusan duka, ruwan eh.
suna da ruwa'i da gaskiya To amma Ina da misali ruwan- idan in ki aka yi ma haka ya zaki ya zaki ji ko me zaki?
So idan idan ni aka yi wa I won't- I won't defend myself. Ka Kaman gane ko yaya da kenan?
gobe za a daura min aure da mutum ya yi min irin wannan gaskiya wani do anything saboda gaskiya da ake yana so na ɗin da gaske da zai yarda da abin da ko me zai- ko da zai za ta iya zuwa gurin sa ma ta bata ni ta ce ko ta gani da irin bad habit aka ba za ta iya ce ba zai ce komai ba.
To a ganin Ka ki gane?
a ganin ki kenan wato ke in ki aka yi ma haka ba za ki ce kun yi ba ko sai ki ni karbi in dai.
aka yi gaskiya ni ba zan damu ba saboda kawai ka ga an ce komai da ka gani an yi Allah ne kaddara ce.
Mm.
kaddara ce ta haɗa ni da shi kuma haka ne ya raba ni da shi so I won't care ba zan damu ba Ko da ko da fari ne dogo salga kuɗi ga mota.
to wallahi ko ni ka ma gani ma ni ba ma ni da ra'ayin samari ma masu kudi saboda sun fi ma kowa ma yaudara
Kamar Ba ya ni da ra'ayin saurayi ne kudi Kamar ya Gaskiya abin- mu ba saurayi mai A, kuɗi ni wanda ba- yana da kuɗi ya riga ya natsu abin da kawai ke so ya aure ya zauna ya natsu Kina- kuma kina ta to ina jin ki ya aka yi wallahi ni ba ni da wannan ra'ayin na fi ina da ra'ayina da wanda za mu sha wahalar mu tare ne bi ma mu gama makaranta tare mu samu aikin tare mu je jikin to kana ne na san halanka
wato Ka wato gane ko?
wato ke da kin fi son wanda za ku sha wahala tare Ya yawwa mu yi everything din mu tare. Na san halin ka ka sana wa mu ba wai kawai just come.
to Ka idan gane?
to idan misali wanda kuka ku- kuka kuka gwagwarmaya tare ne kuka je makaranta kuka yi kumi da kumi tare sai dab da za a yi auren kawai sai kiga ya fara fita da kawai ya fara biya miki baya ya zaki ji Ai ka san kafin ma hakan ya faru ni zan ringa gani halayya kala kala da zai ringa canja mu. From there I will understand. Ka gane?
to boyan hali da Daga aka fi samari na wannan lokacin ni yi ma fa.
zan fara ja baya ka ga lokacin da zai break up da ni zan tabbatar cewa ai ba sona din yake ba.
Kana magana da Adamu Hussein sabuwar gandu. Ni ba na bane shi saurayin ai shi yake ba da kofa cikin.
wato dai laifin a ganin ka laifin saurayi ne ba laifin ita budurwa ba kenan Laifin saurayi ne ai ba laifin kawayen bane. To ni a gani na komai gulun zuciyar kawa ko wani menene ni ba abin da zai sa ya yi in yaudari budurwa na kan an soka wata ba zai yi ba gaskiya in dai har ina son nata ba zai yi sa mana ta ban soka wata.
to misali idan kai kuma kana zuwa wurin budurwar taka da kawa- da abokinka sai budurwar taka ta nemi ta koma wurin abokin naka ya za ka yi in kai ne Eh wannan zan iya haƙura ba ba yadda zan yi. Dole in haƙura.
to ya za ka yi da shi abokin naka za mu ci gaba da alaka ne amma ba kamar da ba ba za ka za ka ci gaba da magana da shi da komi da komi Y- yes ba wani abu ne wannan rayuwa ne yana iya kasancewa za mu iya friend da shi amma ba kamar amana wani location sai shi kawai just nan gamu ya haka ya garin ya garin wuce ya wuce za ka yi zuwa ɗaurin auren su
a ba zan iya zuwa ba in ta kama amma je zan iya zuwa
suna na mujahid abbas a ganin ka me yasa wasu samari Eh, in sun je neman aure ko suna neman yan mata da ƙarshe in suka ga kawar abu kawar budurwar tasu sai su su nemi su su canza sheka wato su koma mata su kyale budurwar tasu waɗanda dalilai ke sa haka kasan watakila dalilin da ya sa dama babu a- am- eh, aminci zan ce babu yadda tsakanin su gaba ɗaya su biyu dama baya son ta tun asali ko kuma dama tuntuni ma ya riga kawar yake so ke samu can ba sai ya zo kanta ya fara da ita ya fara da sai ita daga baya kuma yawwa eh
to amma amma baka dai duk wanda ka ga ya canja sheka haka gaskiya dama tun asali ba ita yake so ba wata yake so daban to misali baka ganin Dama- kaman ana iya samun can- canjin ra'ayi misali kana tare da budurwar ta haka kullum kana tare da ita sai ta fara maka wata suka fara ganin halayen kawarta mai misali yafi ko kuma wasu abu su burge ka daga halayen kawar ba ganin dalilin da yasa na wasu samarin ke canza shiga haka
eh to ai kamar yadda na gaya ma dama halayen ta bai mai bai mai bai mun ba kenan misali kamar ni yanzu halayen budurwar ta a dama bai mun ba to amma ina zama da ita wata kila saboda da farko mun fara da ita halayen ta masu kyau ne daga baya kuma sai ta zo na gane ta Mm.
kaga dole da na ga tsawon halayenta ya fi kyau kuma ai ba laifi tun da mu riga watakila ba mu riga mun fara magana cewa za a aure ba tunda kaga sai ka gama sanin mutum za ka fara magana yin aure.
Mm. To- Eh, to to- ina ga dama halinta bai mun bai gama kwanta min a rai ba sai na ga To- kawar kawar ta fi ta hankali ta fi ta nutsuwa kamila ce kaga dole na san yadda zan yi na rabu da ita To- amma dai duk da zai haddasa rigima ba dai wani abu bane ba dole sai kai za ka yi abin da za ka kare mutuncinka nan gaba to idan kai ke da abokinka kai da abokinka ka- ya raka kawar budurarka sai kuma ba- wani dan Eh.
lokaci kaɗan sai ka ga kawai shi ya juye da mujiya wato budurwar taka ta fara son abokin naka sun fara neman juna ya zaka Eh.
ya zaka yi in kai ne
to za ka iya haƙura za ka iya kuma kuɓata da shi abokin naka gaba ɗaya kai ma ka aza kai ka ga cewa ka fi shi ya zama kamar kuna competition da shi kenan ko da fara ce tas kuma ga kuma yar gidan yar gidan kicima ga kuɗi ga komi
eh to ai ka san ita soyayya ba wannan bane duk yake sawa ake fara soyayya wani sai ka ga yana bin yan mata masu kyau masu kyau amma daga karshe ka ga wacce ya zo yana so a ransa ba ta da kyau Mm.
to dai gaskiya dai kan haƙurin nan ba zai iya yiwuwa ba ni kam a wajen to ya zaka yi in kai ne sai mu tsaya mu sasanta in ta nuna cewa ba ta yi na kwata-kwata sai na ce to masha Allah na rabu da ita to shi kuma ya zaka yi mai shi kuma muna tare da shi ba za ka daina ba za ka daina abutar ba ba jima muna tare da shi ba za ka bar abutar ba kenan a ina ai ba a barin abuta sunana Abdulaziz Ibrahim
misali kana da aboki amini kuma yana raka ka wurin budurwarka sai a waye gari kawai ka ga budurwar ta ka kawai shi ma take so ba kai ba ya zaka yi eh Allah ya ba su tare wato ba za ka nemi ka tambaya ka ji dalili ba a zancen tambaya in samu dalili ma ai bai taso ba to saboda waɗannan ni na san gaskiya ko da ka ce aziz- abokin amini ka ce ko eh to me yasa to na dalili yake sa wasu samarin ke kwace sama, eh, yan matan wasu samarin abokansu eh to akwai kwaɗayi wani kayan kwaɗayi ne yake janyowa ta je da abokin watakil shi yana da mota yana da wasu abubuwa na alatu na zamani wanda shi watakil kai saurayin baka da shi to ya za- kai kana ganin zaka iya daka je wurin budurwarka tare da abokinka wanda ya fika mota mai kyau ya fika kyau ya fika kuɗi ya fika komi kwarai da gaske kwarai da gaske kuma in ka je zaka faɗa mata abokinka ne kuma ya fika kana Wallahi, kana wallahi zan gaya mata.
kana ganin Inda ba har na illa tabbata inda har inda har na tabbata tana so na zan gaya- zan kai shi to misali bari mu koma ta bangaren yan mata me wanda liki sa sai kawai kaga ya- an ire shi ya juya ya juya da mujiya kaga saurayin kawai ya daina ya nemi har mu'amala da kawarta ta ma fiye da ita take kawar in ga ta fi ta fi ita budurwar tawa komai da komai eh kyau hali komai eh a tun tuni ma zan canza alaji sashe dai tara na tare da goma A'a, to a inda ni ne zan canza saboda ni ma za ta iya canza min idan ta samu wanda ya fi ni.
wato yanzu dai ka dawo kan layi na kenan A ita inda ita ta canza dama wannan ba wani abu na san ba suna take ba kuma wallahi ba zan shiga ba zan ce musu komai ba sai su Allah ba su zaman lafiya amma ni ma din idan ta kasance hakan ni ma zan iya canza ba yaki ba yaki abu mai kyau ya labai su ma suna samun dama alaji dama suke yi kai ma ka samu dama ka dama kawai kan duk ba Allah a ran mu samarin da yan mata yanzu To- to ya za ka yi misali in kawai bata bata ce kun yi ba misali tana da zuwa ta zama tare da ita ne ya za ka fara nema ka dan zuke ka koma wurin kawar dama ta bayan gida zan leka ai zan fara tura sakonni na ne ta bayan fage kamar yaya ta bayan fage sai yadda zan yi in yi in samu kamar misali number wayar ta ko kontakin ta ko kuma in yadda za a yi kawar ta su ita ita budurwar ta muna yawan haduwa da kawar idan gidansu ne ma in lallaba ta wata rana mu je idan makaranta ne mu je mu haɗu ki haduwa da ita ta gane dai zan ma Eh.
iya zuwa in ɗauko wani abokin nawa ya zama kamar abokin ita kawar dan in cimma burina in karɓi lambar ta ko wani abu to idan kuma shi abokin naka da ka kawo kuma ya tsallake ka kawai ya faɗa can kuma fa eh ya danganta ai abokin wanda zaka kai zaka je kai wanda kai ka san cewa ba irin nata bane ba yawwa za zai je ne a matsayin barkwanci da waye ka san ana samun irin wannan yawwa da dabara da wayo da waye da siga zai kuma nuna mata shi kamar aboki ne dan ya samu da karɓar min ko contact ɗinta ko na- ko kuma da inda take zama dai ko lambar wayarta to baka irin wannan baka tunanin kada in ka nemi ka sa kafa kuma ta ce bata yadda ba ta ce za ta ga kawai ainihin budurta ka ba za ka ji abba abba a ce ma ba budurwar ta ba ce ba tun tuni zan ƙara yin kwana alaji kwana fa ba sai a mota ba ba a jirgi ko ina ma ana iya yin kwana Wace irin kwana za Dora ka mata yi?
laifin. Ha?
to, to misali sai ta ce maka Mm, ina jin ka na ji labarin ka ji wurin wacce wacce wacce wacce kuma muna tare da kai ka ji wurin wacce kawata me yasa za ka yi haka Mm.
me ya faru sai in ce to ke yanzu ke ke a ganin ki kina ganin zan duba kawar take zan je gurin kawar ki duk yadda nake tare da ke wato za dai ka nuna kawai kirkire kai dai baka ji ba kenan Ah. Ba- ban je ba Alhaji- fada da aljani fa aka yi sai yasa na ce mata bayan gida zan je idan abun ma ta kai ta gawa zan iya tura abokina in tura shi ya je ya mun aikin komai idan ta zo ta fashe zan ce ki da wani da wani fa kike ganin su ba ma da ni kike ganin su ba
Na Rahama Abdulhamid.
to madalla malama rahama wani dalilai ke sa misali kina da kawa sai ta raka ki wurin saurayinki sai kawai wata rana a waye gari ta ta ta ta zuƙi ta kama ta kuma ita ki ta ce budurwar saurayin maimakon ki To wannan gaskiya ba soyayya ba ce ba. Saurayin kawaki kuma kin koma gare ta wannan ba soyayya ba ce ba.
a'a baki Kuma tunanin tabbas- misali misali in shi saurayin misali misali kina zuwa kuma sai saurayin ya lura cewa misali ta fi ki kyau baki ganin haka ma ɗaya daga cikin dalilan ne ko dai me na kira'ayin Idan son gaskiya ne babu ruwan shi da kyan kawata. In dai har yana so na tsakani da Allah to babu ruwan shi da wani kyau na kawata. Ai akwai mata kyawawa a duniya ya ya tinkare ni ko? To in dai har son gaskiya yake mun ba zai kalli kawata ba. Amma in dai ba son gaskiya ba ne ba yayi bisarin cewa zai koma gare kawata sai in kyale shi.
idan shi yake zuwa da aboki misali sai kuma kika ga aboki sai kuma abokin nashi ya nuna cewa lalle lalle yana kaunar ki kuma kika ga abokin nan nashi ya fi shi natsuwa ya fi shi kuɗi ya fi shi kyau ya fi shi tsayi ya fi shi komi ba za ki Eh.
canza ra'ayi ki bi abokin nashi ba to ni mace ce zan gaya maka zancen gaskiya idan har san da nake yi wa wannan dama ba na tsakani da Allah bane dan wani abu ne na nashi kuma na ga wani wanda ya fi shi tabbas zan koma tsawon can amma in dai wannan tsaftatacciyar soyayya ce nake mai ba ta Allah da annabi ba ta komai ba ba dan wani abu nashi ba gaskiya babu amount of kuɗin da zan gani ko dukiya da zai sa in saura- sauya ra'ayi a gare shi amma it depends on abu dalilin da da ya sa nake son shi it depends on me ya sa nake son shi inda mun sani da wani abu nashi ne tabbas in na ga wani wanda ya fi shi zan zan wannan mana
to to ko da misali ab- abokin shi yana zuwa tare yana zuwa tare da shi kuna hira sai ki je kai murya abokin tafi daɗin saurare kuma ki ga abokin natsatsi gashi dai kuma kamalin mutum ki gare wasu abubuwa daban-daban haka dai tunda ki da kin tara abin da ke bukata kina ga ba za ki canza ra'ayi ba kawai shikenan ki ce tunda dai dama ga wanda ya fi natsuwa kuma ya fi hankali ba za ki kawai bari kawai ki canza ra'ayi ba
kyau yana dakushewa kuɗi zai ƙare soyayyar gaskiya za ta dawwama idan da kwalliya ne wancan ya fi shi sai in dawo gare shi in nuna mai yadda nake so ya rinka kuncewa ne wannan kwalliyar taka ba ba ta yi ba haka nake so ka yi kwalliya haka nake so ka yi kwalliya haka nake so ka yi kwalliya sai in canza sai in gani ina so kuma dai yadda aka ce magabatan mu sun ce aka ce idan ka ga wani abu wata mace wacce ta burge ka a waje ka dawo gida ka zo ka gyara taka yadda ita ma za ta burge ka to irin wannan za a yi. in iya magana ce zan cewa ne imin kaza imin kaza haka nake so ka ringa kaza haka nake so ka ringa kaza sai ya koya sai ya rinka yi sai a zauna lafiya ko ba haka ba to idan bai koya ba fa ya iya koyo kin yi kin yi kin yi da shi kuma ya iya koyo to nan fa dama ai ka san dama akwai dalilan da ke sa mutum ya gama ce ce na san ta wasu sun ce akwai dalili wasu sun ce babu dalili Mm.
ko ba haka bane ba to ko soyayya zamanin yanzu akwai dalilin da ke sa namiji ke san mace Eh, ai dama in har zaka tsaya ba kai aure ba kullum sai kaga akwai abin da mata uwar ta fita ka ita kuma taka ta fita wata bana abu na ma ayawa haka ne wata ta fita ka kai ma taka ta fi wata ita ma ita ma wacce ne wadda ke ganin ta kamar ta fita ka wani abu kai ma taka ta fita wani abu to idan da haka abin yake ai to idan misali abokin ka ya an shi maka budurwa misali kai ya zaka yi to sai in dauke shi a kaddara ai amma zaka Dama- zaka ci zaka ci gaba da abuta da shi sosai ma a ma ai ba wata ta bace ba to zaka je daura auren su sosai ma in baka ji ma ai wasu za su
a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni ibrahim jarmai daga nan dandalin voa nake cewa na zama lafiya